ليوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ubangiji yana gaya wa duniya gaba ɗaya ko kafiran makka sun yarda manzon Allah manzon Allah ne ko ba su yarda ba ko kafiran duniya sun yarda ne Muhammadu manzon Allah ne ko ba su yarda ba to Allah yana tabbatar da cewa shi ne ya aiko shi bayan Allah ya yi shaida ya ce shi ne ya aiko shi to kowa ya ƙaryata shi ne ya yi asara kuma shi ya yi ƙarya huwallazi shi Allah ɗin nan huwallazi arsala rasulau shi ne ya aiki wannan manzo nasa bilhude da wannan shiriya alƙur'ani da abin da alƙur'ani ya ƙunsa da sunnoni da abin da sunnoni suka ƙunsa domin alƙur'ani maganan Allah ne shi kuma hadisi maganan Allah ne ya biyo ta bakin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bambancin tsakanin su wannan za a ce alqur'ani ne daga Allah duk abin da ka gani a ciki qat'iyu subuti ne tabbatacce ne haka yake daga Allah ba shakka kuma duk abin da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama sai ya zama shi ma wahayi ne daga Allah kulinna ma unzirukum gaya muku ina gaya muku shi daga wahayi wahiyu anil hawe in huwa illa wahayun annabi kana ta son zu duk abin da ya faɗi daga Allah wanda Allah ya masa wahayi to amma sai shi nasa wanda ya biyo ta wajen san ko hadisul qudsi ne ko hadisin sa ne sai ya kazu kashi uku wannan ya zama mutawatiri in zama mutawatiri to za a aiki da shi yadda ake aiki da alkur'ani idan ko bai zama mutawatiri ba to za a yanke hukunci da shi in dai sahihi ne amma in da'ifi ne to za a yi wa'azozi da shi za a yi hujjatayya da shi amma ba hujjar da za ta yanke hannu ko da za ta kashe mutum ko da za ta jefe mutum ba sai kuma wanda mutane suna shakkan shin annabin ne ya faɗa ko ba annabin ne ya faɗa ba waɗansu ce maudu'i ne waɗansu ce a'a ba maudu'i ba ne to saboda haka shi hadisi ba shi da ƙad'iyu subuti dukansa kamar yadda ƙur'ani yake da shi dukansa shi hadisi kan wanda yake mutawatiri ne yanke haka annabi ya faɗa amma in ba shi bane za a ce yanke ba wallazi arsala rasulahu bil hudi shi Allah ɗin nan shi ne ya aiko wannan manzo nasa bilhude da shiriya wa dinil haƙƙi da addinin gaskiya na musulunci Allah yana kiran kansa alhaƙu zalika bi anna Allahu alhaƙu yana kiran annabi Muhammadu alhaƙu wa amanu bima nuzila ala Muhammadin huwa alhaƙu yana kiran alqur'ani alhaƙu yana ce alhaƙu min rabbika yana kiran addinin Islam alhaƙu wa dinil haqqi to wannan haƙƙo guda hudu wanda Allah ya ɗauko harafinsa na hayyu da harafinsa na ƙayyumu ya haɗa ya mai da su suna ɗaya domin kowane abu ba za a yi maganarsa ba sai yana da rai hayyu kenan kuma ko yana da rai ba za a yi maganarsa ba sai yana da ƙarfi ƙayyumu kenan to aka haɗa ha da ƙa suka zama haƙƙo to sai ya karɓi wannan suna ce sunan nan nasa ne sai ya ce sunan nan nasa ya ba annabi gurgudun yadda zai zama haƙƙo shi ma sai yace wannan suna nasa ya ba sifarsa alqur'ani yace wannan suna nasa ya ba addinin da Allah ya aiko annabi din da shi shi ma haƙu ne to wannan haƙu din nan gaskiyan nan to duk duniya in ta yi magana sai a nuna wa wannan haƙu din idan musulunci ya yarda ya ce gaskiya ne to gaskiya ne in musulunci ya ce ƙarya ne to ko duk duniya ta faɗa ta yi ƙarya musulunci ya yi gaskiya ƙur'ani ya yi gaskiya annabi ya yi gaskiya allah ya yi gaskiya wallazi arsal rasulahu bil hude wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-dini kullihi don Allah ya ɗaukaka wannan addini akan dukkan abin da ake kiransa addini shi abin da ake kiransa addini bayan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai su kasu kashi uku akwai addini na gaskiya ga wani dinin haƙƙi din nan akwai addini foma wato tsohon addini akwai addini fojiri wato ƙaryan addini addinin da Allah ya aiko wani annabi da shi ko annabi Musa ko annabi Isa to a yanzu foma ne gaskiya ne a zamanin annabi Musa gaskiya ne a zamanin annabi Isa amma yanzu ba za a aike da shi tun da ya zama foman addini kowa dai ya san abin da ya zama foma ba zai zama ka wanda yake kan kujerar mulki ba fojire kuma Allah bai taba yadda a yi tsafi ba duk wanda ya ce addinin tsafi addinin gargajiya addinin sa ne to ƙarya yake addinin fojire ne Allah bai yarda da shi ba yuzhirahu don Allah ya dauka wannan musulunci ala dini kulli akan dukkan abin da ake kiransa addini a duniya gaba daya kuma haka abin ya faru yanzu kowane mutumin duniya a yanzu in dai ya isa mutum wanda ake magana da shi a duniya to ya san musulunci gaskiya ne ya san annabi muhammadu gaskiya ne ya san ƙur'ani gaskiya ne abin da yasa ba zai bi ba domin in ya bi musulunci ya zama abu kaza kenan idan najeriya sai ce ya zama hausa fulani idan kuma a duniya ne sai ce shi kenan ya fita dangi ya shiga waɗansu mutane masu kashe mutane yadda suke wa musulunci ƙarya din nan to amma kowane mutum ya san addini gaskiya ne har shugaban amerika ma ya faɗa ya ce ya san musulunci addinin gaskiya ne ba da musulunci yake faɗa ba yana da faɗa ne da waɗansu mutane a cikin musuluncin masu kashe ƴan uwansu musulmi masu kashe yahuda masu kashe kirista da su yake faɗa ba da musulunci ba musulunci gaskiya ne in ji bush ma da kansa Allah ce kai ko kowa bai yarda ba wa kafe billahi shahidan shaidar Allah ta isa ko kowa bai yarda ba ma shaidar Allah ta isa Allah ya faɗi wannan jumloli a Qur'ani sau uku wallazi arsala rasulahu bil hude wa dinil haqqi liyuzhira ala dini kullihi wa law karihal mushrikuuna a cikin suratul tauba ya sake faɗa kuma a cikin a cikin suratul saffi ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil hude wa dinil haqqi liyuzhira ala dini kullihi ولو كره المشركون anan kuma ya ce li yuzhiru ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah Allah ya riga ya tabbatar da shaida shi ya aiko annabi Muhammad da wannan alqur'ani da wannan addini na gaskiya kuma Allah ya tabbatar da shaida annabi Muhammad din nan ko Suhailu ibn Amrin wakilin Qurayshawa da yace a goge Muhammadur rasulullah ko kuma kowane kafiri mai goge Muhammadur rasulullah a zuciyarsa to Allah da ya tabbatar da Muhammadun Rasulullah Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Muhammadun Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفر الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
محمد رسول الله ubangiji ya tabbatar da cewa yana cewa lakin Allah ya shahadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadu wa kafa billahi shahida Allah ya riga ya tabbatar ya tabbatar da abin da ya saukar maka dinnan gaskiya ne shine ya aiko ka dukkan mala'iku tun daga al malaikatul muqarrabuna da sauran dukkan mala'iku sun yi shaida kai dinnan manzon Allah ne kuma koda ba wanda ya shaida ma wa kafa billahi shahidan shaidar Allah ta isa shi manzon Allah manzon Allah ne Allah ya yabe shi ya yi masa kirari iri iri ya zaɓe shi huwa allazi muhammadur rasulullah والذين ما وشداء ولا الكفار وما بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله يبتغون فضلا من الله ورما سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الانجيل كزرع اخرج شقه فآزره فاستغلظ فاستد على سوقه يوجب الزراء ان يغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما الله يا يبيشي kuma sai ya yabi wanda suke tare da shi wanda yace ya yarda da su dinnan dama ce laqad radiyallahu anil mu'minina Allah ya riga ya yarda da waɗannan muminai wanda suka yi mubaya'a wa manzon Allah bai atur ridwani to anan wallazina ma'ahu wannan waɗanda suke tare da annabi ɗin nan na farko wanda za su lamba na farko su ne wanda suka halarci hudaybiya ɗin nan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya halarci bai atur ridwani ba zai shiga wuta ba wani bawan hadibu na bibalta ya yi ƙaran haɗibu a wajen manzon Allah ya ce ya rasulullah irin halin nan da haɗibu yake mana zai shiga wuta ce ƙarya kake haɗibu ba zai shiga wuta ba ya halarci bai atur ridwani ya ma halarci badar ba zai shiga wuta ba duk wanda suka halarci badar ba za su shiga wuta ba duk wanda suka halarci bai atur ridwani ba za su shiga wuta ba amma kuma akwai waɗanda suke da manya-manyan lambobi ma a cikinsu kamar su abubakar da umar da usman da aliyu da talhatu da zubairu da sa'adu da sa'idu da abdurrahman ibn aufin da abu abu ubaida su guda goma nan suna da wata lamba daban wanda tun daga ran da annabi yace ku din nan duk kun zo a jan aljanna to saboda haka ne hadari ne a samu musulmi yana sukan wani sahabi mutanen da Allah yake yaban su annabi yace Allah ya zabe ni ya zaba mini sahabbai waɗansu daga cikinsu ma surukaina ne waɗansu daga cikinsu ma halifofina ne duk wanda ya zage su Allah ya la'ance shi in ji annabi dukkan sahabbai adilai ne dukkan su adilai ne idan mutum ya soki sahabbai to sukan nan ba za ta tsaya kan sahabban ba sai tattar da dukkan musulunci gaba ɗaya don su suka ɗauko mana musuluncin daga wajen annabin da ya ɗauko shi daga Allah su suka ɗauki kayansa wanda annabi ya ɗora musu bayan Allah ya ɗora wa annabi ɗin wannan ƙur'anin da muke muka yi imani da shi muke aiki da shi muke komi namu da shi da ibada da shari'a da komai su sahabban ne suka karɓe shi wajen annabi suka miƙa mana shi idan an soke su an soki ƙur'anin an soki hadisin an soki dukkan musulunci domin duk mutumin da kace ƙarya yake yi to kace duk abin da ya faɗa ma ƙarya ne saboda haka a nisanci babban hadari na zagin sahabbai musamman waɗannan mutane abubakar da umaru as-sabiq awwaluna min al-muhajirina nan Allah ya yabe su su sahabbai da bai'atul ridwani da sauran dukkan sahabbai wanda suke tare da annabi ma'iyya din nan da aka ambata wallazina ma'ahu ma'iyya to sai ya hada mu da mu da su a wata sura a wata aya ina ce wasabiquna lawwaluna min almuhajirina wal ansari walladhina tabawwa'u bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa adalahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada zalika al-fawz al-azim yace tun daga sahabban da suka abuci manzo Allah na farko daga muhajirai da lansaru da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa tashin kiyama kyakkyawan bi to duk suna cikin yardan Allah Allah ya yarda da su ya ajiye musu aljanna to a waɗansu ayoyi na cikin suratul hashiri sai Allah ya kasa abun kashi uku yace lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika mustadiqun yace yana yabon waɗannan mutanen da suka yi hijira suka baro iyalansu da garurukansu da dukiyansu da komai suka sai da rayukansu suka biyo annabi suka tsaura suka zo wajensa don ɗaukaka addini waɗannan mutane su ne suka yi gaskiya cikin su muminai ne sai kuma ya sake cewa ya yabi lansaru bayansu والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه ولا هم مفلحون سوق بيبيسو su su yan gari din wanda suke karban baki su sa a gidajen su su ba su komai da komai su lansaru kenan allazina awaw wa nasaru ulaka hum mu'minun haqqan Allah ya rantsuwa ce wa'annan lalle su mu'minai ne na gaskiya sannan ya sake cewa ya shigo da mu mu kuma a wata aya ta gaban wannan aya wannan ayoyin guda biyu ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim da waɗanda suka biyo bayan su suna bin irin hanyar su suna ta musu addu'a Allah kai wa marigayen mu gafara Allah kai wa marigayen mu gafara Allah muna roƙon kar ka sa mana wata ƙiyayya a zuciya ta ƙin wani bawan Allah da cikin bayin Allah to wannan duk musulmi yana cikin wannan ma'iyya su sahabbai suna tare da annabi da jikinsu da jikinsa da zuciyoyinsu da zuciyarsa kuma suna tare da shi cikin sifarsa da sunansa mu kuma muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ba da jikinsa na hissan ba amma da jikinsa na ma'anar tunda annabi ya ce almar'u man ahabba mutum yana tare da masoyinsa kaga ma'iyan nan ta shafe mu kenan annabi ya ce mutum yana tare da masoyinsa to wallazi na ma'ahu ma'iyan nan ta same mu muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin tare da zatinsa na ma'anar ba na hissan ba mu samu ganin na hissan din ba na ma'anar kuma mu ɗauki irin sifofinsa mu zan muna tare da shi cikin sifofinsa da sunansa saboda haka ne yake so musulmi kada ya gaba da dan uwansa musulmi Allah ya hana musulmi ya gaba da dan uwansa musulmi dan uwanka musulmi wanda yake ordinary ma fa balle wanda suke sun samu lamban girma bayin Allah suka kulle zuciyar su annan waliyan Allah ne balle wanda suka fi su wanda suka zamani da annabi sai da Allah ya zabi annabi ya zabe su ya hada suka fito mana tare aiwa mutane wa'azi su nesa da ƙin musulmi ma balle ƙin waliye balle ƙin sahabbai balle jifansu da abin da ba shi da kyau an samu imam malik aka ba shi labarin wani mutum yana sukan sahabbai sai ce ku karanta masa ayan nan mana ai su sahabbai Allah ya yabe su ya ce ni yaziza bihul kuffara yace mutane masu son junan masu tsanantawa kafirci da kafirai masu son junansu Allah ya haka don ya sa kafirai su yi ta fushi da su to duk mai fushi da da sahabbai ya shiga cikin wannan aya wanda za mu karanta yanzu ashiddau alal kuffari ruhama'u bainahum sifan su mutane ne masu tsanantawa kafirai ko da ƴan uwansu ne ruhama'u bainahum masu jin tausayin junansu ashiddan tubaru tarehum ruk'an sujadan Allah ce za ka gansu masu yawan ruku'u ne masu yawan sujada abun kayatarwa idan ka ga mutane jama'a gabake ɗaya sun yi ruku'u sai ga duk abun gabake ɗaya kayatar da kai in ka ga gaba ɗaya sun yi sujada sai ga abun ya kayatar da kai Allah ce za ka gansu suna ruku'u suna sujada a cikin jam'in sallah ko kuma kowa shi kadai yana yawan ruku'u yana yawan sujada duk dai ayyabe su yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna yin haka don neman farlan Allah da yardan Allah wanda yafi komai domin Allah yana cewa da Allah ya bi aljanna sai ce wa ridwanu min Allah akbar yardan Allah tafi aljanna dadi tafi aljanna girma ita yardan Allah yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan cimehun fi wujuhim daga ganin daga ganin fiskokin su zaka gane su alamominsu suna fiskarsu sai wani ya tambaya daga cikin magabata shine abin tabon nan da ake samu a goshin mutane ce eh haka ne amma fa wani goshin za a ga tabon kaman gwiwar akuya amma zuciyar ba kyau shi dai fiskar musulmi daga ganin fiskar za ka gane idan ru'u zikirallah mutane ne wanda an gansu a tuna Allah masoyinsu in ya gansu sai ji yana son su makiyinsu da ya gansu sai ji yana kin su saboda ya gane fiskar su shi ma fi wujud min asari sujudi saboda yawan sujada da suke yi kuma in an je lahira Allah ya kiyaye wanda suka shiga wuta saboda laifuka to in za a cece su da fiskokin su ake gane su fiskokin suna kilkili amma jikin yana cikin wuta Allah ya kiyaye yau mata yadda wujuhu mata wadda ran lahiran rannan ne fiskoki za su yi kyalkyali su yi fari su yi kyau ko da a duniya bakake ne kuma su yi baki su yi muni ko da a duniya farare ne shi bai fi wuju min zalika wannan irin misali da aka gaya muku masalhum fit taurati haka aka misalta su a cikin at-taura da injila aka banta su a cikin wannan alqur'ani inna waliyukumullahu wa rasuluhu والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين هم الغالبون yanda aka sani haka aka sifanta su cikin attaura da injila wannan fassara kenan ko kuma simehun fi wujuhi min zalika wajen fi tauriti in ka dubi fiskar su kuma su ashidda al kufar na ruhama ubainahu wannan sifofin da shi kenan cikin attaura a cikin injila ko ya aka ce كرهه فآذره فاستغلل فاستوى على سوقه قراء اليغيظ بهم الكفار wannan ku abin da aka faɗa cikin za su fito kazar in akhraj shaqahu kuma ce ta fitar da yabanyanta tana tafiya a hankali a hankali sai yabanyar ta zama kara ta karfafa juna sai ka ga wani lokaci kana jin tsoron shiga cikin gonar ma saboda duhu ko abin iska na ɗaukar fiyar yare hakan nan wai wani lokacin da annabi ya bayyana sallallahu sallama wai mutanen da suke cikin gonar daga sai yaronsa aliyu sai abokinsa abubakar daga nan kuma aka ta ci gaba ana karawa ana kara karuwa take karuwa take karuwa kazar in aka shaɗahu kamar gona ce ta fitar da yabanyarta fa sannan ya yabanyar ta karfafa juna haihuwa junanta tana karfa junanta fasta garaza nan da nan sai yayi shi shukan in itatuwa ne tarare ne daga ba sai su yi karfi kuma iska za ta yi daukar su fasti ya tsaya da ya tsaya kafuwansa shi shukan in ita tsaya da itatuwan su da suna sun kuma karare ne karan suka tsaya da kansu a kaman da ana ganin su kaman karfi ba fastanar fasta ala suki yujibu zurra al-zurra a lokacin da nan tai gaban doki tai karfin nan masu gona in sun ga gonakin su suna murna a cikin kyan gona su da ba haka take ba Allah yayi yayi yaghiza bihimul kuffara Allah ya kawo sahabbai sun suna kadan kadan sun sun suna shiga gidaje rantar hasu kuma suna fitowa suna suna su har annabi ya ɗauke su ya kai wuri ya ajiye su saboda tsoron kafirai ya kai su habasha shekara kamar takwas daga ba a hankali a hankali ya taso ya zo su kore shi ya bar garin da ikon Allah shi Allah jarraba yake yi haka ya ga dama karfin nan nasa yana nan girman annabi din yana nan wannan abin da kafiran suke yi haka Allah ya so ya gani ba wai wani abu ne wanda ya gagara ba ba kuma girman ne bai lokacin da bai ba haka Allah ya so mashi'a kenan har lokacin da ya koma Madina ya zauna shekara ɗaya shekara ta shekara ta ɗaya aka yi masa izini yanzu kan lokacin haƙuri ya isa a kare kai aka zo ma yaƙi aka yi yaƙin badar aka yi yaƙin uhudu aka yi yaƙin azab sannan shekara ta shida ya fito zai zo makkan kenan zai yi ibada da mutum dubu da ɗari biyar aka zo aka hana su shiga garin bari ka gani saura shekara ɗaya da wata goma sha ɗaya za su zo da sojoji dubu goma sha biyu kowa sai ya ɓuya a garin shi kaɗai yake motsi da shi da to gona ta riƙa kenan ta kai ƙarfin tan kenan ta tsaya da ƙafafun ta yi ƙarfi kenan don menene liyan bihul kuffar don ya sa kafurai su ji haushi su ji zafi yanzu muhammadu ne ya zo garin nan da wannan irin ƙarfi ikirma dan abu jahalin da ya ga abun ya dame shi ya ce kai yanzu muhammadu ne ka- wai wai gare da ubansa ya mutu bai ga wannan abin haushi ba sai ya manta uban nasa waɗansu mutanen muhammadu ne suka kashe shi a daji a badar suka ɗaure kunnensa wa da dare suna jan kan wai wai gare da ubansa ya mutu bai ga wannan irin abin haushi ba yanzu muhammadu ne da jama'arsa suka shigo garin nan ba wanda ita ya motsi sai su sai ya gudu ya bar garin sai da matarsa ta je ta bilinsa ta dawo da shi lokacin da za ta dawo da shi annabi na cewa sahabbai ya ci kum ikramatu musliman la tasubbu abahu fa inna sibabal mayyit yuzil ahya wa rasulil ila al mayyit yace ga ikramatu nan zai zai shigo cikin mu yana musulmi don Allah kar kowa ya zagi ubansa Abu Jahl don Allah kar kowa ya zagi ubansa Abu Jahl to in annabi yana hana mutane kan su zagi Abu Jahl saboda kada ran ikramatu ya ɓaci to waye ba da asoratin a zagi waliye ko a zagi sahabbai ba dai musulunci ba musulunci da yake ce fir'auna ma fa qula lahu qawlan layyina ku gaya masa magana a hankali a hankali a hankali musulunci da yake gaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ka kira mutane zuwa ga hanyar ubangijinka da wa'azi mai kyau eh, da hikima da wa'azi mai kyau cikin kwanciyar hankali saboda haka abin da ya kamata musulmi su yi abin da Allah ya zo da shi ya ba annabi da annabi abin da annabi ya miko mana shi ya kamata mu yi halinsa ruhama'u bainahum tarihum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanan simihum fi wujuhi nasri sujud ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شقه فآزره فاستغلظ فاستوي على سوقه يوجب الزراع ليغيظ بهم الكفار الله يا النبي هكذا ليغيظ بهم الكفار don ya ba kafurai haushi da waɗannan sahabbai ko da waɗannan jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko gaba da gobe duk ranar arfa babu inda ake yin taron bayin Allah jama'a mutane ɗan adam kullun shekara miliyoyi ba a fasawa kullun sai arfa in kafirai sun gani za su rika jin haushi ba amma bayan da suka iya in sun ce za su yi ba za su iya ba akwai wani olympic da suke yi na shekara biyar biyar ko taron sa baya kaiwa taron arfa duk ma sai sun bada hutu shekara biyar tukuna su yi shi saboda haka babu ba taro wanda ya kai taron jama'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake a harfa duk duniya gaba daya kuma a yi lafiya a tashi lafiya ba a rasa ruwan sha ba ba a rasa ruwan alwala da wanka ba ba a rasa abincin ba zubar da abincin ma ake yi da nama a cikin drone saboda karfin musulunci alhamdulillah liyagiza bil kuffar wa'ada Allahu allazina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima Allah ya yi alkawari da waɗannan muminai daga cikin waɗannan muminai Allah ya yi musu magafiratan ya yi musu alkawarin magafiratan wata irin gafara wa ajiran da wani irin lada aziman mai girma watakila abin da yasa aka sa min wato malamai sun ce ba na tabizi ba ne wa zallahu lalina amanu wa amilu salihati minhum daga cikinsu domin abun martaba martaba ne hawa hawa ne ba dukkansu ne kowa zai samu abin da kowa ya samu ba idan waɗansu manya sun samu martaba ta sama tafi wadda tafi kowa mabiyansu su ma za su samu nasu amma ba zai waɗansu wanda suka biyo ba za su kai na waɗancan ba as-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im sulatu min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin to su kowanne da martaba sa minhum muktasib wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muktasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah saboda haka aka ce minhum daga cikin su waɗansu Allah ya ba su daraja wadda babu wata daraja sama da ita amma ba ba dukan su ba, su ma suna daraja da domin hum darajatun inda Allah darajojin su hawa hawa ne wa mafiratan gafara wata iri mai girma wa ajran da wani illada mai girma aziman mai girma
سورة الحجرات مدنية وهي ثماني عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم suratul hujurati madaniyatun wa samaniya sirta aya wannan sura da zamu shiga ita ma ta madinan ce kamar suratul fathi tana da aya goma sha takwas ana kiranta suratul hujurati sura sura mai maganan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin a ciki na ke cewa innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharum la yaqilun tana somawa da haka يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم كان ثم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها in ko ya ce ya bani adama kowa da kowa in ko ce ya ayyuhal ladzina amanu to ana kiran mu'minai ne su su zo su yi su yi jawabi daga Allah ko na ayi ko na abari ya ayyuhal ladzina amanu ya ku mu'minai لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع يا كومني كركو يدا كغباتر da wani abu ko magana ko aiki ya zama ba daga ku gabatar da magananku akan maganan Allah da na annabi ko ku gabatar da aikinku daga aikin Allah da na annabi Allah ya hana wannan duk abin da za ka yi ka bari sai ka ji me Allah ya ce a yi me annabi ya ce a yi ya annabi ya aikata abin karka yi karka sari hanyarka da kanka duk wanda ya gabatar da wata magana gaba da maganan Allah ko gaba da maganan manzon Allah to ya yi sabo Allah ya hana a yi haka muna magana da wani babban mutum a cikin wannan nake ce masa a ka'idar musulunci ba wanda zai ce abu kaza haramun ne sai Allah sai annabi mai yin bayani shi kuma Allah in zai haramta abu sai ya faɗi sunansa ya ce hurrimat alaikum hurrimat alaikum maitatu wad damu wa lamul khinzir wa lil ghayri labi wal munkhariqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu ma kalasabu illa ma zakaytu har zuwa karshe yana ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa kharatukum har zuwa karshe yana ce innamal khamru wal maisir wal ansab wal risu min har zuwa karshe wala taqrabu zina la takulu riba duk abin da Allah ya amara sai ya kama sunansa ɗariƙun nan ɗariƙun nan da kake cewa kafirci ne ba Allah ya faɗa ko annabi ba da Allah ne ya faɗa da mun gani a Qur'ani ko mun ji a hadisi domin ba wanda ya isa ya faɗi magana babba irin wannan sai Allah shi kaɗai sai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka hadari ne abinda Allah bai faɗa ba cikin addini abinda annabi bai faɗa ba kai ka fito ka faɗa ka ce abu kaza na haramta shi ko na mai da shi kafirci to ka mai da kanka annabi kenan ka mai da kai musharriya mai yin shari'a saboda haka ubangiji yake cewa wala taqulu lima tasibu alsatukum alkazib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru allahi alkazib kar ku yadda ku faɗi wani abu da bakin ku kuce wannan haramun ne wannan halal ne sai kun ji daga Allah ko daga annabi in ba in ba haka ba to kun gabatar da magana akan gaba da maganan Allah da maganan gaba da maganan Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ce maka wasu haza ba ki haramu ne ki kawo min aya amma aya ta kama sunan abin fa ba kame kame ba kawo min hadisi kuma hadisin ya kama sunan abin ba kame kame ba da Allah ya ce la taqrabu zina ya boye sunan zina da yace innamal khamru ya boye sunan giya wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa ya boye sunan kisan kai da ya haramta riba la takulu riba sunan riba ya faɗa ko to kowane abu in mutum zai ce haramu ne dole sai ya kawo aya inda Allah ya faɗa kuma ya faɗi sunan abin ko ka ce su ka kawo sunan salatul fati ko ka kawo sunan jauhara ko ka kawo sunan tijjaniya ko ka kawo sunan kadiriya dole dole in ba haka ba ka shiga cikin la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi kar ku gabatar da hukunci gaban hukuncin Allah da hukuncin annabi kar ku gabatar da magana gaban magana Allah ko magana annabi wattaqullah ku ji tsoron Allah fa kar ku yi masa ƙarya inna Allah shi Allah sami'un mai ji ne alimun mai jin duk abin da ake ji ne alimun masanin komai da komai ne
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول القول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون an shiga zartar da hukuncin da aka nema dama Allah ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu don ku girmama annabi ku darajanta shi cewa kar ku yadda ku faɗi wani abu a cikin addini wanda ba shi ya faɗa ba ko riga shi faɗa kenan kar ku yadda ku aikata wani abu wanda ba shi ya aikata ba ku riga shi aikatawa kenan saboda haka ku yi ladabi ku bi shi komai ku yi bayan nasa nan kuma yanzu an ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kar ku ɗaukaka muryoyinku sama da muryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ladabin ake koya mana la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu bil lahu bil qawli kada kuma ku rika magana da shi magana sama sama ba ladabi ka jahari ba'dukum li ba'din kamar yadda kuke bayyana kamar mutum zai magana dan uwansa wani kaza kaza kaza wani kaza kaza in in annabi ne ba haka ba dole sai ka sai ka sassauta murya dole saboda girmama wannan da Allah ya umurni wa tu'azziru wa tuwaqqiruhu dinnan dole ka sassauta murya sai sai na Umaru da rannan yace ya rasul daga yau in dai zan maka magana to sai na maka magana irin irin na mai rada sai na Abubakar yace ni ma nan gaba zai maka magana sai na maka magana irin na mai rada domin an ce sababin saukan ayar tana da sabuba wajen guda biyar amma wanda suka faɗa suka ce wabdu bani tamimin ne suka zo da suka zo to yau in an zo in jama'a sun zo annabi zai naɗa musu shugaba da da suka zo sai sai na bakar ce a naɗa kaka sai sai na ce a naɗa akramnu habisin sai abubakar ya ya kana so ka saba mini ne umar ya ba ina so in saba maka bane wannan ya faɗi maslahansa wannan ya faɗi maslahansa to sai muryoyi suka dagu sai Allah ya aiko ce kar ku daga murya a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam la tarfu wasawatakum fawqa sawtin nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd in kuna yin haka kuna magana da shi kamar mutum da mutum kamar aboki da aboki to lalle aikin ku zai ɓaci wa antum la tashuruna ta inda ba ku sani ba anan akwai sabitu ibn qais ibn shammasin wani mutum ne mai magana sama sama ce shi kenan ni kan na halaka ba na iya yin magana kasa kasa na halaka shi kenan ni kan na halaka ba na iya yin magana kasa kasa kullum magana sama sama ne ya je gidansa ya ta kuka annabi ya neme shi ya rasa sai ya shiga daki daki ya kulle kansa sai aka ce annabi ya ce a nemo shi aka nemo shi aka ce yanzu ai yana ta kuka ga ma abin da yake faɗa yace shi kan ya halaka tun da wannan aya ta sauka shi baya magana sai sai sama sama yace shi kan ya halaka ce ku je ku ce ku bude dakin ku fito da shi ku ce masa ni ne nace amma tarda an ta'isha sa'idan wa tamuta shahidan ce baka yadda maka albishir ba za ka rayu kana mai babban rabo kuma za ka yi mutuwan shahada kai dan aljanna Abdul Qais sai ya fito ya je ya gaisa wajen manzon Allah bayan an masa wannan albishir ya rayu har zamanin manzon Allah a zamanin Abubakar a cikin yakin Banu Hanifa wato yakin mutane Musulama sai yayi shahada da yayi shahada sai wani ya yi mafarki ya gan shi a cikin mafarki ya ce don Allah zan aike ka ka yi min gaisuwa wajen halifan manzon Allah abubakar ka ce na gode na gode bukata ta biya amma wane yana bi na bashi ina bin wane bashi kuma akwai sulke na wani mutum barawo ya sace sulken ya sa cikin tukunya ya kife kusa da wani doki mai kama kaza mai kama kaza ku duba za ku samu sulken nawa kuma aka samu sulkin haka aka ji aka gaya abubakar haka shine farkon hukuncin da abubakar ya fara cikin khalifancinsa hukunci da mafarki tunda shahidi ai mai rai ne saboda haka shuhada su suna da rai sabit ibn qais ibn shammasin kenan إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وأنتم لا تشعرون أن waɗansu mutane za su yi zaton an taɓa da amalukum wa antum la tash'urun mutum aikinsa zai lalace ya juye ya zama kafiri ta inda bai sani ba aka ce ba haka bane akwai wani mutum ya taɓa tashi cikin rabida yace mu a kasar mu za a ga mutane suna sallah suna zakka suna azumi suna haji amma su kafirai ne ba sani ba sai ka ce kai zauna kai zauna wannan kafirin ba wanda ya taba sanin sa kafiri ne amma yana sallah yana zakka yana azumi zauna zauna zauna aka sa shi ya zauna to wai ayar ba tana cewa wa antum la tash'uruna za aikin su zai lalace ku zama kafirai ta inda ba ku sani ba a'a ai kafiri yana zamowa musulmi ta inda bai sani ba a ta yaya musulmi zai zo kafiri ta inda bai sani ba dole ne sai ya sani idan ya aikata mummunan abu ne wanda zai mai da shi kafiri bi jahalatin to wannan banda maganar bi jahalatin ba za a kama shi da shi ba sai abin da ke cikin zuciyarsa innamal amalu bin niyyati aiki niyya ake dubawa abin da ke zuciyar mutum shi ake yin aiki da shi illa man ukriha wa qalbu munma'innun bil iman in an sa mutum dole ya faɗi maganar kafirci ko ya aikata aikin kafirci a dole inda zuciyarsa tana kulle da imani to ba kafiri bane wa antum la tash'urun innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi mazajen nan waɗanda suka ce daga yau ba za su ƙara yin magana wa manzon Allah ba sai kaman masu rada masu yin wannan wanda suka bi wannan umarni suka yi wannan aiki ulaika alladhina lam ta'an la qulubuhum littaqwa wa'annan mutane Allah ya jarrabi zuciyarsu da tsoron Allah ya fara da zuciyarsu ya sa mata tsoron Allah shi yasa suka karbi wannan umurni in za su yi magana da manzon Allah la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da kar ku yadda in za ku kira manzon Allah ku kira shi mai yadda ku kira junan ku ya wane ya wane ya wane a'a kar ku yadda shi Allah ma in zai kira ba ce masa ya Muhammadu balle ku in za ku kira ya Muhammadu ya ya ya ya Ahmadu a ko Allah in za ne Muhammadu yakan ce masa ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal muddassiru ya ayyuhal muzammil ba kamar yadda yake kiran Adamu ya Adamu ba ko ya Nuhu ko ya Ibrahim ko ya Musa ko ya Isa ba a ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal muddassiru ya muzammil Allah yana koya mana girma annabi ne don tun da ya ba mu umurnin mu girmama shi to sai ya koya mana yadda za mu girmama shi din duk mutanen da suke wa manzo Allah magana ƙasa ƙasa suka bi wannan umarni ubangiji ya fada da zuciyarsu ya jarrabe ta da tsoron Allah waɗannan mutane sakamakon su lahum maghfiratun wa ajrun azim suna da wata irin gafara da wani irin lada mai girma
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون إن الذين ينادونك من وراء الحجرات waɗannan mutane da suke kiranka daga ta bayan gida suna ɗaga murya aksaruhum la yaqin wannan yawancin su ba su da hankali domin su wabdu banu banu banu tamimin da suka zo sai aqra ibn habib ya ce ya muhammad ukhruj ilaina ya muhammad ukhruj ilaina muhammad ka fito mana mana muhammad ka fito ka fito sai har yana cewa da da abu yayi shiru annabi bai fito ba nace ni ba idan na in na yi mutum ya yabu in na zargi mutum ya zargu sai annabi ya Allah kenan Allah ne wanda iya yabi mutum ya yabu in ya zargi mutum ya zargu to sai Allah ya saukar da wannan aka yi musu fada cewa ba a kiran manzon Allah sama sama sai ka jira shi sai ya sai ya fito innal ladina naduna kan wara'il hujurati aktharu yawancin su la yaqiluna yawancin su ba su da hankali tabbata yasa watakila ubangiji yace aktharu yawancin su ba su da hankali mu yanzu in mun je Madina in an hana mana ziyarar manzon Allah ta wajen muwajaha to ta ko ina sai mu ziyarce shi mun shiga cikin akalluhum din kenan mun yaƙilu ta ko ina muna ziyartarsa ta bayan gidan ta gaban gidan muna ziyartarsa ta ko ina saboda an hana mana muwajaha ba mu zo ta kofar gidan ba an hana mana tunda yace bai ce kulluhum la yaqiluna ba aksaruhum la yaqiluna sai mu ziyarce shi ta bayan gida ta bayan gidajen assalamu alaikum ya rasulullah assalamu alaikum ya rasulullah assalamu hankali sallallahu alaihi wasallam
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم إنا ما داسوا صبروا سنجي حقوري حتى تخرج إليهم هر لوكة دكفتو مسو da in sun yi wannan hakuri ba su maka wannan irin kira na ƙauyanci ba wallahi la kana khairan lahum da da wannan ya fi musu alheri shi ya dace da yin ladabi gare ka ya rasulullah la kana khairan lahum amma duk da haka tunda yake sahabbanka ne bakinka ne nayi musu gafara wallahu ghafurur rahim sahabbanka ne bakinka ne shikenan nayi musu gafara wallahu shi Allah ghafurun mai yawan gafara ne rahimun kuma haka hukuncin yake ko yanzu ba a son mutum ya je Madina gaban manzo Allah yana daga murya eh su masu wazi wo wo wo wo din nan suna saba wa Allah ne magana ko yanzu magana a gaban annabi yana a hankali ne a hankali ne domin annabi sallallahu alaihi wasallama yana da rai har gaba da gobe shahidi ma wanda ya taimake shi jihadi muna ganin an kashe shi ya mutu amma Allah ce bai yadda ba kar mu ce ya mutu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya kar ku gaya wa wanda ya mutuwa shahada ya mutu kul a haya suna da rai to idan dai wanda ya taimaki wanzu Allah jihadi an yi doka an ce ba a yadda ka ce masa ya mutu bai lalle yana da rai ta inda baka sani ba to balle annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa annabi ya rasu dole ne ya rasu don shi ba Allah bane kullu nafsin za'iqatul mauti shi ba Allah bane dole kuma duk wanda ba Allah ba zai mutu ya rasu din to amma ai ko kai ma in ka mutu annabi ya ce za a sa maka rai mala'iku za su su tashe ka su yi magana da kai su baka waɗansu tambayoyi ka ba da amsoshi baka da rai din ne za ka amsa tambayoyin ko kuma ka sha dukan ka ji zafi ko kuma a sa maka jin daɗi ka ji daɗi in baka da rai kashe ma kowa ma in ya mutu za a mayar masa da ransa gurgudun darajarsa na barza in na shan duka ne ya shirya shan duka Allah ya kiyaye mu in na jin daɗi ne ya shirya jin daɗi tun daga yanzu nan don manzo Allah ya ce alqabru awwalu manzilin min manazil akhirah fa idza kana khairan fa ma ba'du khairun minhu wa idza kana sharran fa ma ba'du sharrun minhu farkon masaukin mai tafiya lahira kabari in kabarin nan yayi kyau abin da zai biyo baya yafi haka kyau in kabarin nan yayi muni abin da zai biyo baya yafi haka muni wani hadisi yana cewa alqabru imma rawdatun min riyadil janna aw kufratun min hufarin nar kabari ko dai ya zama dausayi na aljanna lokacin shiga aljannan bai ba amma komai na aljanna kana tare da shi amma lokacin shiga bai yi ba aw hufratun min hufarin nar in ya baci ko sai ya zama rami ne irin ramin wuta Allah ya kiyaye to kenan kai ma in ka mutu yanzu nan za a mayar maka da ranka na rai rayuwa irin na barzakh balle annabi to yadda annabi ya fika a lokacin rayuwarka lokacin rayuwarsa haka ma ya fika lokacin rayuwarsa ta barzaku yadda baka da iko kai wasu abubuwan da yake da iko shi ko yanzu yana barzak din amma yana nan tare da mujizarsa ko ina yana wurin Allah Allah kuma yana ko ina annabi yana ko ina wurin Allah Allah kuma yana ko ina don Allah ne ya faɗa yace ma ma yakunu min najis salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala alli min zalika wala akthar illa huma hum aina ma kanu duk inda mutum uku suka shiga suna ganawa su uku to kar su saki akwai na hudu shine Allah wala khamsatin illa huwa sadisuhum in sun kai su biyar suke rara sun sun rufe kofa kar su saki Allah shina nan tare da su shine na shida ko sun fi haka ko sun kasa haka duk inda suke kuma ji Allah wa ma takunu fi sha'anin wa ma taluminu min qur'anin wa la tawallu illa kunna alaykum shuhudan istafiduna fi duk abun da kake yi ko menene ina tare da kai in ji Allah wa laqad khalaqna al-insana min 'alam ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil waridi duk abin da dan adam yake yi na san abin da yake zuciyarsa na fi shi ma kusa da jijiyar rayuwarsa to waɗannan irin ayoyi suna da yawa cewa arrahmanu alal arshi stawe gaskiya ne mana tunda Allah yana ko ina balle sama ba an ce yana ko ba ya ce yana ko ina ba to ce baya sama tunda ce yana ko ina balle sama kenan tunda huwa huwa alqahiru fawqa ibadihi saboda haka akwai karatun koyarwa na babbaku akwai karatu na iya karatu akwai karatu na goninta duk yana cikin qur'ani to kai mai babbakun nan ka rike babbakunka kamun Allah ya sa ka wuce nan ka yarda da sauran ai kamun mutu ya je amintum man fis sama'i ko arrahmanu alal arshi tawe ai ya wuce wasjudu waqtaribi Allah ce kai sujada ka zo kusa da ni wasjud waqtaribi kai sujada ka zo kusa da ni ai da a saman ne irin saman da muka sani da sai ce hawo ka zo kusa da ni to duk abin da ya shafi Allah hankali baya iya shiga ko ya shiga ba zai samu komi ba shi Allah maganinsa kai imani da shi kai imani duk abin da ya fara wanda ka gane ka gane wanda ba gane ka ce Allahu alamu amma kar ka ce zaka dawo da Allah ka matse shi cikin iliminka da hankalinka ba zai matsu ba ko ma kuma yana ba kuntu to duk inda Allah yake ai Allah ne ya faɗa ce yana cewa wa qulimalu فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون لعالم الغيب والشهادة ونبئكم بما كنتم تعملون gaya wa duniya kowa ya tsaya ya mini ibada ya mini aiki in ya mini aiki duk inda yake ina ganin sa yan uwan kai ma kana ganin sa yan uwansa muminai suna ganin sa yanzu nan in mun yi sallah a Kaduna ba Allah ya gani ba muminai kuma ai sun gani sun ga mun sallah sun shaida ko to annabi ma ya gani in ji Allah wa qul imalu فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون saboda haka duk inda Allah yake yana tare da manzonsa Allahu wa rasulu Qur'ani haka yake Allahu wa rasulu Allah wa rasuluhu illahi wa rasulihi to Allah yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bawansa manzonsa yaddaddansa tunda yake yana tare da mu gaba daya ma balle shi annabinsa ya ce al-musalli yunaji rabbahu mai sallah yana gana da ubangijinsa ne mai sallah yana hawa al'arshi ne ya gana da Allah annabi yana goge kaki a kibla yana cewa kai ku daina fesa kaki a kibla a cikin kuwa yake so a fesa masa kaki a fiskarsa baka san mai sallah lokacin da yake sallah yana ganawa da Allah ne ba Allah yana tsakaninsa da kibla duk inda mutum yake yana tare da Allah ko ya sani ko bai sani ba domin in an ce Allah yana sama amma yana so kamar yadda hadisi ayoyi suke karantarwa ana kiransu mutashabihat da hadisai mutashabihat wato mai rikitar da hankalin dan adam wato yafi karfin dan adam idan an faɗi haka sai hankalin dan adam ya rikici in an ce Allah yana sama amma da asuba yake saukowa saboda ya karbi tuban masu tuba ya musu gafara biya bukatunsu to ai asubahin gabar ta nesa ba shine asubahin gabar ta tsakiya ba asubahin gabar ta tsakiya ba shine asubahin Borno ba asubahin Borno ba shine na Kaduna ba asubahin Kaduna ba shine na Lagos ba asubahin Lagos ba shine na, na Ghana ko Senegal ko ina masu karatun labarai sukan ce to Allah ya sa ku ini lafiya mu ko yanzu karfe ɗaya da rabi na dare muke Allah ya sa mu kwana lafiya ba haka America suke faɗa ba a to ai tun da yake ashe asubahin ba ba lokaci ɗaya bane kenan kenan zaman ar'arshi ma ba zai yiwu ba kenan hawa da sauka hawa da sauka hawa da sauka yayi yawa subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira Allah ka ka sallama masa kawai abin da ya faɗu ce ka yarda amma kar ka sa dan hankalin ka ce dole sai magana ta dawo cikin hankalinka da dan ilimin ka
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة fatusbiyu ala ma fa'altum nadimin ubangiji yana ladabtar da mu dai yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'minai in ja'akum fasiqun binaba'in idan wani fasiki ya zo muku da romos mummunan labari mummunan labari wanda zai bata jama'an musulmi ko ko wani musulmi fatabayyanu kar ku yi aiki da wannan labari na jita-jita wanda zai bata musulmi ko zai bata waɗansu jama'an musulmi kar ku yi aiki da shi ku bincika sai ya tabbata idan ya tabbata ku yi aiki da shi in bai in bai tabbata ba kuka aiki da shi ba ba ku bincika ba to za ku yi nadama don za ku yi hukunci akan ba muhallinsa ba misali wani ya je ya zo ya ce maka kar ka bi limamin ku sallah kafiri ne kaga wannan fasiki ya zo maka da mummunan labari da ya bata liman ya za ka yi za ka daina bin limamin sallah ne in kai haka ba ka saba wa Allah Allah ce sai ka bincika Allah ce sai ka bincika to binciken ya zai yiwu sai ka zo ka tada liman an raga wata malam ba zan ƙara bin ka sallah ba lafiya ce an ce min kafiri ne na bi kafiri sallah to ka ji amsa a bakin liman idan lima ce lalle gaskiya ne in lima ce gaskiya ne shi kafiri ne shi kenan wanda ya faɗa maka ba fasiki bane ya faɗi gaskiya ya yi adalci amma da lima ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni din ne kafirin to daga jin wannan kasan liman ba kafiri ba ne wanda ya faɗa maka labarin nan fasiki ne ya zo binabai fasiki ne ya zo da mummunan labari don ya ɓata sunan liman dole ne mutum sai an tambaye shi misali yanzu mu Najeriya din nan da muke ake cikin harkar siyasa musulmi da wanda musulmi suna siyasa tare a samu wani mutum wanda ba musulmi ba ya yi lacca ya gaji ya zo ya zauna gindin wata ɗorawa da babban rigar sa malum amma ba musulmi ba ne da hularsa zanna bukar ina zaune na hutawa sai mutanen gari suka miƙo ruwa suka ba wani mutum don Allah kai malamin can buta ko yana ko yana so ya alwala ya zo ya mana limanci mun ga shi ke kama da malaman birni amma fa kirista ne sai ya zo ce gafatawa da waɗannan ne suka aiko ni in baka ruwa da Allah ka zo ka yi alwala in kana bukata ka zo ka mana limanci su kana kana kama da malaman birni ka san abin da zai ce dariya zai saurayi ni kirista ne to wai maganansa ne gaskiya ko maganar masu ba da buta a to ka yadda wani ce maka wani kafiri baka je ka tambayi wani baka na hauka ne fasikun ja aka bina bai fatabayyanu an tusi fatabayyanu ku bincika tukuna an tusibu qawm bi jahalatin domin kar ku farma mutane ku yi musu mummuna aiki bi jahalatin ta inda ba ku sani ba fatuzu ala ma fa'altum nadimina za ku wayi gari kun yi dama abin da kuka yi wannan ayat ta sauka ne akan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi ya je ya karbo zakka da ya je sai mutanen sai suka fito za su tare shi don murna ga ga ma'aikin manzon Allah ya zo da suka fito ya hango ce kai wayannan ba za su bar mu kashe ni za su sai ya ruga guje da ya koma ce ya rasulullahi naje sun hana zakka sun hana zakka eh ai sun tayi maka kamar za su kashe ni sai da na gudu kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika a binciko da aka aka binciko aka ce ai sun fito ne sun ga abin ya dade annabi ya ce zai aika bai aika ba sun ga ya dade to suka ga mutum suka tsammanci shine wanda annabi ya aiko din to saboda haka suka fito za su tare shi sai ba su gan shi ba sai mutumin shugaban su ya zo yayi annabi bayani da kansa annabi ya ce lalle al'ajalatu min ash-shaytani wa ta'ni min ar-rahman lalle yin abu gaggawa ga gaggawa ba bincike daga shaytan ne yin abu a cikin hankali shine na Allah kaga yanzu da na aiki mutane sun je sun harma wa'ancan mutane ai kaga da an yi nadama amma da aka yi shiru aka aka aka yi cikin binciken abin an yi cikin an gane inda lokaci to Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu Allah ya kiyaye mu Allah ya samu halaye irin na annabi da sahabbansa Allah ya samu samu halaye irin na annabi da sahabbansa Allah ya ji kanmu Allah ya ji iyayenmu da iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamu da wani Allah ya saka shi mu da alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya karya kafirci Allah ya karya kai kafirci Allah ya taimaki musulunci Allah ya taimaki musulunci Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya biya bukatunmu da bukatun masu neman addu'a wurin mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam jikan musulmi maza da mata rayu da matattu Allah ba mu alherin duniya da lahira kiyam sharrin duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم الله
سلام على المسلمين أكبر